أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to bayan shirjani ya je makka ya sadu da wannan kutubi ya gama aikin hajji to shi ne kuma zai wuce kuma za mu ji kuma bayan aikin hajjinsa ina yi kuma bayan ya gama ce wa ba da fi'il hajjihi al-mabruri wa sa'i hunalika al-mashkuri رحل للمدينة المنيفة لكي يزور الروضة الشريفة وزار خير من له المراحل جيبت وزلل له الرواحل ثم التقى مع الرجل وذي شمان قتل الزمان الكامل العرفاني فأخبر الشاه بكنه هاله وما يكون منه في معاله وقال للشيء أكن لتسبغا فأتذر الشيخ وما له صدى وأذن القطب له فيما طلب من عنده وكل ما فيه رجب وبعد في الحج المبرور بانشر جنادم أيدي حج سكما كرببه وسعيه دسعيه سبعي أيدي هنالك أشان مكة المشكور أيدي سندك أبن قولي rahala shuddan sai tafi kuma zai madinatul munifa ga madina manzo Allah wata take madaukakiya ba dan komai ba da kai ya zura rawdatul sharifa dan ya je ziyarci raular annabi madaukakiya daga ko ba ba ya je ziyarci masallaci ba ba ne ya masallaci to da ka ya je ne dan ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam fa zara khairan wallahu al-marahil jibat shudani ya ziyarci siyayyen wanda aka hau aka yanke dazuzzuka masaukai saboda shi duk wani wanda ya yi tafiya in dai ba wurin annabi ba ne to duk zango zango zango zango da zai je bai kai ga zangunan da ka bi don ka je ka ziyarci siyayyen halitta ba wa zulli da rawahiru duk wani wanda ya hau dabba ko abin hawa don ya je ya ziyarci annabi idan ya je wani wuri to bai kai kamar wanda ya hau dabba ko wani abin hawa don ya je ya ziyarci annabi ba shi ne mafificin duk wanda aka hau dabba ko don a ya ziyarce shi shi ne mafificin duk wanda aka tsaya zanguna zanguna zanguna a tafiya sun maltaka ma arzan sammani da ya je madina sai ya gamu da kudubin nan sammani kudubin zamani shi ne kudubin wannan zamani alkamilul irfani mai cikakken sanin allah ya aka yi fa akhbar shayha kudubi sammani da karin shawar jana sai ba shi labari dukkan halihi ga yadda zai zama yace za ka zama kaza za ka zama kaza za ka zama kaza wa ma yakunu minhu fi ma'alihi ya fada makoman shawar jana da za ta zama da garin sai ya fada masa wa qala li shayhi atim li tusbaga sai yace shawar jana shi kudubi sammani ka zauna a nan madina li tusbaga dan arana kada asirce asirtan ubangiji ya aka yi fa'ada zarar shekhu shekhu jana sai ya kafa uzuri yace a ai ina da uzurin da ba zai iya bari na in zauna ba wa ma lahu saga da karkata ga magana kudubin zamanin nan ba da yace ya zauna a rana shi da asirta asirta umayyi da sirrorin umayyi wa azinar kudubin ba lahu fi ma talab shi kan shekhu jana yana mu dai tafiya zai ba zama zai ba kudubi zamanin sai wa shekhu jana izini to shi kenan kaje azan da hufi ma talabi indi duk abin da ya nema a wurin sa sai ya bashi ya masa izini ina neman izinin kaza kaza da kaza ya masa izini wa kullu ma fihi rajib da duk abin da yake so a wurin wannan kudibi shi kudibi sammani ya wuce da izini shi ga shi da ya wuce da zauna a Madina din ba kamar inda ya nema yace alhaji taqaddama ya gabata wa madinatu alamun bil galabati li madinati rasul in kaji an ce al madinatu madina an sa mata alif da lam to wannan sunan madina manzo Allah ne aw min dana bima'ana ata'a ko kuma a'a falan ta'malu ba a yin amfani da al-madinatu da alif da lam mu'arrafan illa biha amma ko wani bil zaka cewa madinatu kano madinatu shagamu madinatu lagos kaga babu al amma an kaje al-madina to wannan madina annaba shi ne kaje an sa mata alif da lam mu'arrafan illa fiha madina kawai take ake sa mata ma'arfa amma ka ce aka sa ma'arfa to ana nufin madina annabi wannan kiratu amma aka ce madinatun ismun li kulli madinatin suna ne na kowane birni kowane birni a ce masa madina madina min madanabil makani ay aqama bihi ya zauna a wuri aw min dana bi ma'amaqa ko kuma yayi biyayya izi da usulan biya amma da zaka to ba dan ana yi sarki biyayya a cikin madina waye abiyatun kasiratun abin da wurin da zaka da cikin madina ne wato wasu gidaje ne masu yawa tujawizu haddal qura wanda ya wuce iyakar alqarya wala tablughu haddal amsar bata kai birni ba akwai madina akwai qura akwai amsar a gani ko akwai madina akwai ƙarya akwai misru to ita abin da ake cewa madina bata kai ƙaryatu ba ƙaryatu kuma bata kai misru ba misru babban birni qura alqarya madina kuwa tana iya zama da ta kai alƙarya ba da ta kai birni ba a ko haka suke a jere madina da ƙarya da misra wa nasabu li kullin madaniyyin walil madinati al-musharrafa madaniyyun akan yi nisba ga wanda yake mutumin makka ne sai a ce makkiyun in madina ne a ce madaniyyun in najeriya ce a ce najiriyun in singal ne a ce singaliyun in misra ne a ce misriyun abin ko kowane gari haka gani ko da kowane gari haka ake dangana zuwa gari lil farki dan ban macewa wal muniba da yake muniba min ana ba ala gari a irtafa gari ne da madaukaki irtafa alai wanda dauka wasfan bihi wa haka aka sifanta da wato sifa ne da aka yi lil madinatil muniba wato madaukakiya ga birnin nan na annabi wanda yake madaukaki wasfun وصفها يا صفنت مدينة دي ده wannan لنا فتح دي صلى الله عليه وسلم كبر توككتا على جميع البلاد دكا ضرورة حتى مكة عندنا مو أورم هم, هم مكة مدينة سابيتا أنا أقول دم نيزي بيتاتا النبي ديك أورم لك عاد والروضة الشريفة da kuma raudan manzo Allah da take madaukakiya da dan haka mu a wurin mu Madina ta ko ina hiya ma bainal qabr wal minbar abinda ake cewa roba shine tsakanin kabarin annabi din da minbarin nan mazalla ce tsakanin min kabarina da minbarina rawdatu min riyadil janna tsakanin kabarina da minbari saboda haka dausayi ne daga dausayin aljanna wanda da ya shiga wannan wuri ya shiga aljanna tun bai mutu ba in shi wai cewa abin mamaki gashi na wa'adu kul jannatin na'imi wa lam amut yau gashi na shiga aljannan ni'ima wato yana tsakanin mimbarin annabi da raudarsa gashi na cikin aljanna amma kuma bai mutu ba aljanna kuma gashi ba a shiga ta sai an mutu to amma shi gashi ya shiga aljanna da ransa sun bai mutu ba da ransa gashi a cikin aljanna yace gayatu azalik zalik zalik gayatu ni'am tilku mu gayatu ne wannan ni'ima ce babba a ce ga ka a aljanna da ranka kuma ba mutuwa kai ba saboda duk wanda ya shiga wannan wuri yana cikin aljanna saboda kake so maka je kowa za ga akan bada akan ware mutane wayannan su je su yi zaka'o'i zaka'a biyu a wurin su wuce wannan kuma su shigo su wuce wannan su shigo su wuce duk wanda ya raka'a ya sallah a nan wurin to ya yi sallah a cikin aljanna وخصها الله ياكي بنتيت لأنها مال ركوع الداخلي ita nan ne da aka aka kebe dan wanda zai sajada zai sajada da ruku a masallacin annabi a nan wurin zai yi raka'a ta tahiyya duk wanda yake masallacin annabi ana so ya shiga wannan wuri ya sai ya fil masjid kuma ya yi sallah a cikin aljanna wa qad yurad biha al-qabr sharif ana nufin ma kabarin annabi madaukaki wa ma hawalihi shin ita irada din والله اعلم والمراحل abinda yake marahilu jam'u marhalatu wato jam'i ne na marahilu wato masaukai masaukai zango zango in an tafi daga nan za a tsaya nan nan tafi daga nan za a tsaya daga nan nan tafi daga nan za a tsaya nan to shi ake to marahil zango zango wa hiya al-masafatu allati yaqtawaha al-musafir fi nahawi yawmi wato tafiyar da mutum zai iya yin ta'ayini ya huta kuma sai gobe to na ya zama marhala kenan zango kenan ko wajibat ay qati'at aka yanke من جاب العرض يجوبها جوبا قطعها يا ينك قطعها تجاه والرواهل جنب راحلة abin hawa wa hiya naqatu ita taguwa a sannan allati taslu an turhala wata ta inganta a yi tafiya da ita abin markab ko kuma abin hawa kamar yanzu jirgin ruwa ko jirgin sama min al-ibli mutlaqan kamar ada kenan taguwa da ita ake amfani ko raƙumi da ita ake amfani wa kunhu shay kuma haqiqa abu ai haqiqatuhu haqiqata wa baqi al-alfazi sauran lafazan wayannan baitun da muka faɗa zahirun bayananu ne yaqulu to ga fasar abin da ma ya faɗa a wayannan baitun wa ba da qada'i nusihi bayan shi da ya gama aikin sana haji wa takmili hajjihi al-mabrur bayan ya kammala hajjin sa wanda yake tarbabbe wa fawzihi radiyallahu anhu bi natijati sa'ihi ya samu rabo da fa'ida samun fa'ida aikinsa da yayi al-mashkur abun godewa wafat shehi sayyid ahmad bin abdullah hindi bayan shehi nan nasa da muka faɗa wanda yake zai zai mutu zai rasu a 20 ga zulhijja kuma ya rasu din to bayan wannan azma shehu dan sai ni ya radiyallahu anhu Allah ya dade shi yayi ni al-irtihala tafiya li ziyarati khair man tuhattu bi bibabihi ar-rahal yayin ziyarta fiyayyen wanda ake daura siddi dan dan haje kofar gidansa shine manzo Allah فتوجه تلقاء مدينة مدينة العمان مدينة العماء معارب شرجان سي فسكنتي برنن دكان بوري برشا برشا دنيا تيا تترانا مكررا ina mai maimaita abin sani hali da harshen halinsa burin duk musulmi ne a idan shi ya je ya je ta annabi asarar bi an yi hadiyari sawa a sabir ya kusa ubangiji na ya shirya da ni a zaɓakin hanya وأقوم المذاهب يشريد نيمة في ديديت المذابوي وصار بالوشاء وصار عشر جانية فيه والأجواق بيجي تفري به نحو تلك المشاهد العاقلة النواسم سنة سنة سنة سنة تفير دشي أو رمونا أبنغني قنشي وانديك مدوكتي ما لا ما لا تفريه أيدل أينك إساق واتو أبندا حنايا wato tagoyi wanda suke karfafa annabi ba ta zababbu arwasinu wanda suke madaukaka ba za su iya gudanar da shi ba mun shida yana mai rerawa fi tilkar hali a wannan hali kullama jadda bihi na wa rabibi al-istihal duk sadda wato tafiya sai ko sai wato ya kokarta tafiya wurin zuwa wajen masoyinsa ya ma'araban laysa li fi ghairi arabun ilayka ala tafassi wa anta talab ita ya ma'araban ya wato wato fata abun fata wanda nake fata laysa li fi ghairi arabun ban da wata fata ko wata bukata a wurin sa sai shi ilayka ala tafassi bincike na duk zuwa gare ka ne wa anta talab nema na gaba ki ɗaya ya ƙare zuwa gare ka ولسان حوادث الحقائق harshe kuma na muryoyin hakika yunadi yana kiran sa fi zalika kulli a cikin wannan gaba daya wai jibi yana amsawa yana cewa ma ba'a manzar al-habiba ma ba'a manzar al-habiba wanda dai ya je zirci masoyi bai tazarta da lokacin sa ba ko kuma bai tazarta da rayuwarsa ba aya bai manzar al-habiba wa qaddara anna al-murur bi balihi zuwaru zuwaruhu shin manzar al-habiba wanda ya je da su masoyi kamar shine manzan Allah zai dozarta wa qaddara bai ya san annal mazura shi wanda yake abin ziyara dan shine manzan Allah libadihi zuwaruhu masu ziyara ka kullu suna kofar gidansa zai dozarta ba zai dozarta ba wa qad hadiya bil wusul ila madinati khair nabiyyi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa shabbahu karramahu majalla wa azama shudda ya samu rabo ya je madinin manzan Allah fiye annaba Allah ya girma shi ya dauka gaji lam yalbas bai zauna ba an taqaddama bihi da ya shiga ba daga wannan lokaci da ya ji daga saukarsa Madina kawai sai ya zarce din ya rufe kabarin shari dan ya tafi je da kabarin annabi madaukaki ta hubbu albabul birr wato tabta sana na alkhairi suna kewaye da shi wata arif da da sanasane wata jizibu wal inayatu inayar ubangiji tana jan shi ila ma duquli abi zuwa ga abin da aka aje min sirri almuniji ila sirri wanda yake madaukaki fa qama ya zo da ne tsaya bi wazifatin ziyara da irin abin da ya kamata mu ziyara yi fa atamma qiyam cikakken tsayawa je yin ziyarci annabi cikakken ziyara wafa bil bururi ya aikata farlolinsa wannan fili ya yi nafulfulinsa ne a dalil makani gurguna abin da wannan matsayin ya dace a shi na daga ladabi kuma za ga basaruhu idan shi wata bai karkace ba kuma ɓaza da ya wuce iyaka ba hatta a darasa za ta muktada har sai da ya rufi abin da yake nema sun ba da zarka sannan bayan wannan mala ta shi wata kuma ya karkata da mulaƙaƙin kutubin sammani dan ya je ya ga kutubin nan sammani wanda yake madina sadar suduri shi wanda yake shine kirjin dukkan wasu kiraza wa ainul ayan shine haqiqar haqiqu falaki minhu ar-rahaba wa sahla da yaje wajen kutubin sammani ya ga madalale da maraba a wurin kutubin sammani wal manal al jazala ya samu baiwa bin yawa wajen kutubin sammani wa akhbaruhu kutubin sammani ba shi da labari min dari il kashf ta hanya kashfi liman tawa alai batin hali da abin da batin shi jami'a nade wa anba'ahu ya bashi dan labari ma tasiru ilayhi nihayatu da karshen zai zama shi ma alihi a makomasa thumma balaba min sayyidina radiyallahu anhu fil iqamati ladayhi sai ne mushi jami'a zauna a wurinsa lai da sai lawa khalwata dan yake da shi khalwata lahu ta ayyamin kwana uku fa yusbigahu dan ya rina shi jami'a tibgatan tammatan rini cikakke bima yufadu min al-fati alayhi saboda abin da za a kwarmiyo masa na daga alkhairai na daga fatari fata'allala sayyidina radiyallahu anhu kishir da kafa masa hujja illa bi adami imkanin maqami yake ba zan iya zama ba ya sayyidi li uzirin saboda ina da wani uzuri ka li uzirin kama bi saboda wani uzuri da yake da shi da zan iya zama ba fi zalika al-maqami a wannan a wannan a wannan wuri thumma talaba minhu al-idhn al-amma sannan shi jari sai da mi izini cikakke amni daga kudubin sammani فأسعبه بالمرام في قدم ثماني يمس بيوال أبن لينما وبشره يمس البشر بما قرد به, به من العلم أبن لإله يسنده وأخبره عن نفسه يبا وشهدنا اللابار كنسا لأنه هو هو القطب الجامع بالعمين أشي وقطب ثماني شين يبا اللابار كنسا إذا شهدنا cewa shi ne kudubul jami bila mainin ba ƙarya wa qala lahu yace da shehu jami wa tulum ma shi da duniya ma duk abin da kace so fadala ba sayyidina radiyallahu umuran shehu jami ne ma abubuwa da yawa a wurin sa fasaha da wuya tabi shi ala jami ma balaba ne duk abin da shehu jami ne ma shi ya ma izini rahimahu Allah ta'ala Allah bi kansa wa radiya anhu ya Allah ya dade shi wa shehu samani hadha ita shehu samani dinan kudubun nan akhaz an maulana Mustafa al-Bakari as-Siddiqi shi ma ya karba ne a wurin Mustafa al-Bakari as-Siddiqi wanda aka abin sun salatul fati din nan radiyallahu anhu ma Allah ya darsu gaba kida wa an awliya illahi ajma'in ga waliyan Allah Allah ya da waliyan Allah gaba kida wa lam yata'arraf sahib al-jawahir amma ne jawahir ma'ani bai yi magana da tarihi wa fatihi tarihin rasul kudubi sammani ba فمن عرف ذلك ما ليس وليغا هكا وليغا تاريخ الرسول فليلحقه يزول شيء بهذا المعلى أو النموري من هذا التقعيد لذولنا أو هذا القيد لذولنا فصل هذا مكي تقعيد لمكي والله ولي التوفيق والتسليم الله جني مجد أنسان داشي وذكتر ذا ثم أشار النازم سنة ما لم يمرد من الله تعالى ينوني إلى قفول سيدنا رضي الله عنه في تلك البقاع المنورة الطاهرة dawowa ya magana kuma a dawowa shehu tijjani daga waɗannan gidaje masu haske tsararraku bayan ya dawo da maka ya dawo daga madina ya dawo kuma ila misra al-qahira ya dawo birnin misra wa mattafaqa lahu ya bayanin kuma irin abin da shehu tijjani ya gama da shi fi qabuli hadha مع شيخه الشيخ محمود الكردي من الاعتبار da abin da irin abin da shirjan ya game da shi na kyakkyawan karbo da Mahmud al-Kurdi ya masa a Misra wal karama da karaman da ya bayyana wal ijna da kulawa da ya shirjan allazi huwa alama ala ilay amr sayyidina radiyallahu anhu duk wannan abin da Mahmud al-Kurdi na Misra yau ya ga shirjan sai da duk abin ya tabbata haka أكبر علامة شدة جمع في جمع علامة فقال سمالا شيء وسافر الشيخ مع الهجاج عن قبر صاحب اللواء والتاج لمثل دار شيخه العراقي وحين جاء وحين جاء هم بالتلاقي مع شيخه هذا فرحب به وحين جاء جلسه بقربه وكان يلقي كل ما يستشكل على إمامنا وعنه يسأل فظهرت علومه الغزيرة حتى أتت رسالة كبيرة من علماء مصر للإفادة وكل من سأله أفادة تشيد أنا مشافر الشيخ شوف زانكم يا جماعة أيدي مجي يا دي مكة يا دي مدينة يا داو ya dawo sai kuma ya tafi tare da alhazai an kabar sahibin liwa taji ya bar kabarin ma'abocin liwa alhamdu da taji alhamdu da taji din kambe na sarwata shine annabi na misra sai shauka ya zo misra kuma zari shehin yin iraki gidan shehin nan nasu al-iraki shine mahmud al-kurdi wa hina da saddar shauka ya zo misra hamad talaqi ya himmantu ya je ga shehin sannan mahmud al-kurdi ya je ga mu ma shehi tare da shehin sahaba wannan farhaba bihi da ya ganshi ya mara bar shaujani wa hina da shaujani ya zo ajlasahu bi qurbihi ya matsor shi kusa ya zama da shi kusa وكان يجي كل ما يستشكله يا زما yana jefa masa duk abin da ya zama ya rikice masa na daga masaloli ala imamina wato shi Mahmud al-Kurdi duk wani abu da ya rikice masa sai ya fada shi jani wa anhu yasalu ka gani ko yana tambayar sa duk wani abu yana tambayar sa fa zaharat ulumuhu al-gazira to daga nan fa sai aka dinga ganin ilmin shodu zanaba za su san sun bayyawa hatta a tarihin saratun kabira har sai da shugabanni malamai da yawa suka zo wajen shugabanni saboda sun ji irin ilimin da ya samu min ulama in misra shugabanni banya daga malaman misra suka zo wajen shugabanni lil ifada dan neman fa'ida wa kullu man sa'alahu duk wanda ya roki ya tambaye shugabanni abu a fada hu shugabanni zai fa'idantar da shi wannan abu min ulama aha sahibul ruwa wa taji shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawul iradi wa shawul mahmud al-kurdi radiyallahu anhu wa taqaddamat al-isharatu ilayhi kuma inda nuni ya gabata والترهيب بالقادر abinda ake cewa mara ayuwa wanda yazo mara ba ayuwa an yi qala shine a da mutum marhaba marhaba shine tarhib wal muradu huna abinda ake nufi ma shi min bishafata a saki fuska wa talaqatul waji da sakin fuska wa izharu sururi a bayyana munna bi qulumi da gabatowa ka shine ake cewa tarhib in ka zo ana maraba maraba ana sakin fuska ana ta munna da zuwanka wa tashkala mas'alata ai idza lam ya'tu ala ayni tahqiq abinda ya rikice da aka ce matsala ta rikice wai ma'ana baka gano yadda hakika abin yake ba shine abu ya rikice da wa baqi al-fadil abayati sauran bai suka wayannan baitoci wafa zahirun bayanan nuni yaqulu to ga fasara abin da ya faɗa a wayannan baitoci walamma qada fa ibn radiyallahu anhu nahmatahu da shudani ya biya buƙatar wato wato burinsa na ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama wa muraqati shayhi al-qutb al-azam da kuma gamuwa da qutban nasu babba shine tsammani asar ma huwa al-maqlub sai zaba abin da yake shine abin nema min ta'jil al-awwal sai gazo ta komawa gida kuma kamar hi aratu al-karima kamar yadda yake al'ada shi da kenan mai girma min isar kulli fadilatin daga zaben dukkan wani abu mafi biki zi ziniyatin ma abocin niyya wa qurbatin da ibada fasafara sai shi da ne tafi مع ركب الحديد تارد آيرا على ذيل مثل الآيرة يتبه مثلا ممتقيا مثل الأجواق وتوينا من هوا بايا وتبيجي لشيخه الكردي هنا بيجن جيجا شيخنا الناصر عيسى مثل الكردي محمود الكردي ذي الأخلاق الذكية الطاهرة ما أبو سنت بيئو إيون الجي قرقاقا فلما وصل إليه لشيخ جانيز محمود الكردي توجه ليمينه بملاقاته لتكون مثل التعجيء سيتفي زيغ ملكي wakti na mu wadi ya je ci riba ya samu riban kanansa ko munajati ya gana da shi falamma qabala alai da ya je wajen Mahmud al-Kurdi rahaba bi masa maraba wa akramahu wa girmama shi li akhas al-majalisi da wuri ke bantace aladaihi awrada thumma amarahu bi taraddud fi kulli yawm yace to kullun kan da zuwa wurina fasara yalqa yulqi alayhi al-umur al-mushkila ina jefa masa al'amura wanda suke masu rikitarwa wal masail al awisat da tambayoyi da mas'aloli masu wuya al mu'dala masu wuya fahimta sai ta shigo an wujuhi haqa salafin na sai yayi masa ribi ga fuskar hakikar wannan abin da ya rike da hatta ya firra al hasmu hatta ya kirra al hasma har sai ya tabbatar da mai jayayya akan abin da ya rike masa ya masa bayani ya gamsu wai tafiya niza har jayayya da muku sai ya in wata wani abu ne rikice maka zai maka bayanin da har sai ka gamsu fa zahara lil khas wal am ilmuhu al ghazir ilmun tashawud zani me yawa sai kowa ya sani afsawa da amma wani suka sani wa hada qalbi ulama wa misra kai malamin misra da suka kewaye shi yasan qaun yasanti'una min tayari ilm min tayari azbihi an-namir suna neman sha daga ruwan iliminsa gudanar ruwan iliminsa wanda yake mai daɗi wa kullu man atahu fi mas'alatin duk wanda ya zo don shirjan akan wata mas'ala kaifa ma kana yadda duk take wa min ayyi fannin ta kowane fanni ne kanat naqa bi taqririhi gallatahu sai mashirjan ya wadatar da kishirwarsa da bayanin da zai masa wa shafa bi tariri illata sai ya warkar da cutar da irin bayanin da zai masa ثم لما عظم سيدنا رضي الله عنه ارتحالا ترشد لكم يا جماعة يهنيا كما زي تفي إلى البلاد المغربية ليقوموا كما جدا يما أجازه شيخ الكردي شيخ شيخ محمود الكردي يمت إجازة في طريقته أشكن طريقة الخلوتية طريقة الخلوتية وجعل له التسليق بها يسن يسا يمت سلوكي يسن يمت سلوكي أشكنتا والتربية للتربية بعد أن امتنع سيدنا من إجابته بعد لا شمس shaujani ya ki amsa masa shi ma da awo cikin abin da ya neme ya nema a wurinsa hatta qala lahu har kai sai da mahmudul kudi sai shaujani lakinin nasa ka ba wa mutane tsarikar halwatiya wa zamanu alayya ni lamana tana wurina fa kabila hina idan to akan nan ne shaujani ya karɓi ma ashara ilayhi ma ashara bi alayhi abinda wannan shirin sai masa nuni da shi وانظر سنده كذوب وانا سند في جواهر المعاني في جواهر المعاني وقضاء في الجامع كذوب وانا سند في كتاب الجامع ايضا وهو مذكور فيه ما دكا وانا سند ام بدا في جواهر المعاني ام بدا في كتاب الجامع على التحقيق مذكور فيه ما على التحقيق ان ام بتيسو بك جسدان كان cewa والله ولي الهدايه الله شيء مجبنتين شريعه والتوفيق لذاتها ثم اشار الناظم سنن مالهم كما ينوني إلى زمن وصوله لوقت النشور الجانية إلى حضرة سلم ثانية بأن يابا مصر في تفكم سلم ثانية ورجوعه إلى الحرمين الشريفين دداو وسلعي لدى أيكم حجي محبوبا بالعناية الربانية ينعب كي ويواد عناية أبنجدي وزمن عوده لحضرة فرق يزي بعدكم الأبالي كم باي يا أسئل كوما وسطكم غربا لقصد زيارة مولانا الإدريسي dan ya je ziyarci shugabanmu Idrisi al-Akhir al-Anfas wanda yake da kanshin wato na wato bayan ya baro Makka da Madina ya zo Misra ya gama zaman sa to kuma zai dawo kuma filmi sana kamar da muka faɗa to shine malam zai faɗa ana wa filmi sana wa tashi al-qabili min hajji wa zawr khair kamili fa halla fiha muddatan mubara بفاس إدريس وزر مرارا في آب واحد وتسعين وفي هذا التقي مع خلي نخل الوفي تلميذه ساهبه حرازمي ساهب سر الإمام الحازمي ولم تكن معرفة من قبل ذاك له بشيء هذا الفضل حتى تعرف له فكاشفا يوم برؤيا سلف المكاشفة دل على صوبته وذكرا وقد نسي وفي المعاني بشرا وبان يداه كما زي جمدا شجاع زي جمدا ببقى المدر الناشي سيدي علي الحرازمي دائرم abin da shi ya gani a mafarki da bisharar da aka yi masa a cikin mafarki to shi ne zai faɗa a cikin wannan baitoci in mun zo insha Allah to da haka fatiha da salatu fati Allah ya bari هذه الأسرار إن وراء يستولنا بها وغنا بفل وبها التوفيق وبها بها نبينا رب العزة ما يزوجون قليل والحمد لله رب أنا أتمنى ذلك قارة نتواري لوك أشينا قارة مطوى أنا أغني إلى مباركة نعمة ثلاثة إن شاء الله ثلاثة كوك يوه ما تأيكوا أكما سنة أبتك برأيكوا من أغني